بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جاء وكان محرم shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai bayan hijira wanda ya daidai da sha shida ga watan tara shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya idan ba manta ba kafin da ya gabata mun tsaya a zuwa ta sha bakwai suratul isra darasi na biyu za kuma mu tashi darasi na uku insha Allah ta'ala a cikin wannan sura mai albarka za mu tashi aya ta sha shida muna roƙon ubangiji mana kucin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ya kuma ba mu ikon aiki da abin da za mu je sunan nan
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولم أملكنا من القبور من بعدهم
ta sha shida wa daga
وإذا أردنا أن نمسك مرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا Allah madaukakin sarki yake wai za a radna Allah ne ta ƙarya da zaran mun yi nufin alakar da wata alƙarya ko wata maraya domin alƙarya an kafa da ta kuma komawa larabci dama akwai albalad wato akwai kuma albadi sannan akwai alƙarya saboda haka alƙarya shine maraya wai za a radna Allah ne ta ƙarya Allah yake da zaran mun yi nufin alakar da wata maraya amarna mutrafiha sai umarci mutrafiha mani imta cikin ta shine masu kudi da wadata fa fata kufiya sai su ta ba su kanji a cikin wannan gari suna ta wuce gona da yini fa haqa alai halqaw sai zanje tabbata a kan na halakarwa fa dammarna tadmira lallai sai mu halakar da su wato halakarwa ayin idan ka kalle ta haka kawai sai ta baka wani sako daban وإذا أردنا أن نهلك قرية idan muka yi nufin halakar da wata maraya amarna mutu rabiya akwai kira'a uku da malamai suke biyawa da ita ko dai amarna mutu rabiya ko amarna mutu rabiya ko amarna mutu rabiya ko wani da cikin waɗannan kira'atin malamai sun biya shi a wato kira'u sun biya a haka sai dai wanda aka fi sani ko wanda ya fi shahara shine amarna mutu rabiya shine mafiya yawancin masu kira'a ke biyawa da wannan to abin da ake nufi ma'ana ta farko da malamin ka fada wai za a ranna annahu ne ta kariya idan muka yi nufin halakar da wata maraya amma na muka rafi hali sa'ad sai kai ta gadi sai mu umarci muka rafi ha wato mani in ta cikin da cewa gabanni da jagorori da ta hadu da yi mana biyayya insha Allah mu lokacin gani domin Allah mu lokacin gani baya umarni da ayi barna inna allaha la ya'muru bil fahsha Allah baya umarni da alfasha inna allaha ya'murukum an tu'addu al amanati ila ahliha wa idha aqamtum bayna an-nas an tahkumu bil 'adl saboda kaga abin da Allah yake umarni da shi shine adalci da abin da da ya kama da wannan to saboda haka inna allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون kaga abin da Allah madaukakin sarki yake umarni da shi kenan shine wato biyayya zuwa gare to amma na hu jinna sai mu umarce su da yi mana biyayya su mane da manyan gari kenan wannan fasara da farko ce wato ba da yake ce amma na mutara biha ai aktarna mutara biha sai mu yawan da masu kudi domin yawan masu kudi a cikin gari yana nuna cewa za a samu matsala idan suka yi yawa domin kowa zai suka gani ya isa sai ga gurin da bai kamata a kashe kudi ba ma sai kaje dan kawai a kama wa Allah to shi ne ai an sarna muku da zuwa kalla inna al-insana la yadaza an ra'ahu tadla Allah ya ce bari wannan zance mutum yana yin cikin ne idan ya ga yana da kuɗi a wannan lokacin zai ga yana da gawa biki za a yi a gidansu zai ga ya yi kwana bakwai yana bikin ana ta kashe kuɗi ana ta saba wa Allah saboda ni yana ji akwai kuɗin to shi ne ai ammar na muku rasiya akwai malamin da suka ce wannan shi ne wato yadda za a kawo za a fassara shi da domin idan manyan gari ko shugabanni ko sarakuna ko masu kuɗi suka karɓi samu to al'umma ta lalace domin saban gama gari duk sabo sabo ne amma zaben gama gari za ka ba zai yaɗu ba fiye da na shugaba in shugaba ne nan da za ka yaya da wata kila in jarida ma ta dauka duwaka to shi ke nan daga nan na kasa kuma da talaka an ci daga manya suna yi sai su to ai mu ba mun yi ba komai domin na sama da mu ma suna yi to ita aka ce wato amma za mu ta rabiya za mu umarce su da biyayya fa fata su biya amma sai su rika yin fasikan suna fita daga yi wa Allah madaukakin sarki biyayya fa haqa alai halqaul ana haka sai kuma wato zance tabbata akan wani irin zance kenan shi ne wato na tabbatuwar azaba za ta tabbata a kasa wato shi ne ba haka alai alƙawli fa dammarna tadbira Allah wa kuke garke ki mahalakar da wannan alƙarya wato tadbiran mutakal halakawa sai Allah yake wa
قبل وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا Allah madaukakin sarki yake wa kama halakna min al-qurun nawa nawa ne muka halakar min al-qurun na daga karnoni dukkan da shekara da nike dukkan da shi ne Allah yake min ba'di nuhu amma bayan annabi nuhu alaihi salatu wassalam domin tsakanin annabi Adam da annabi Nuhu daga annabi Adam sai annabi Nuhu amma kafin a aiko annabi Adam alaihi salam annabi Nuhu alaihi salatu wassalam sai da ake karni goma shekara dubu daya amma malaman tarihi suka ce wannan shekara dubu daya gaba ɗayan da wasu tauhidi ne mutane duka duka ba annabi a tsakani amma kuma gaba ɗaya tsarin da annabi Adam ya dora al'ummar da akai akan zance ta tafiya karni na farko ya kare na biyu ya zo ya dora na uku ba a taɓa samu wannan tsaro ta cika gari da shirka ba sai daga lokacin da wato aka yi karni na goma ba min ba da nuni kenan bayan annabi nuhu alaihi salatu wasalam da ganin da daga nan ne aka samu wannan wannan tsaro ta fara wato wata guba وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يجوك ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلى آخر الآية تودك بايا النبي نوح عليه الصلاة والسلام أما لك النبي آدم زوا كنسا gabaɗe mutane ne masu tauhidi a kai ƙarni guda goma shi za Allah yake nawa nawa ne na alƙarnoni da muka halakar amma bayan annabi nu daga annabi Adam zuwa kan gaba halakar da kowace kowace ƙarni ba domin duk suna da tauhidi shine min ba'di nu sai bayan annabi nuhu alaihi salatu wasalam daga nan kuma lissafi da za a yi waɗanda Allah ya halakar ai suna da yawa shi da haka ya bazara ka ce wa kama halakna duk da yawa ne muka halaka min ba da ruhi bayan annabi nuhu alaihi salatu wasalam ko kuma wa kama halakna nawa nawa ne muka halaka min ba da ruhi min alquruni da daga marai wato alkalmi kalmi wato daban-daban min ba da ruhi bayan annabi nuhu wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadi khabiran basira wa kafa bi rabbika lillahi ubangijin ka ya isa bi dhunubi ibadi dangane da zunuban bayinsa khabiran gwani hadin duk inda yazo a Qur'ani dama da fassara shi ake so ka dauki ko dai zama daga al-khibra ko al-khabar zaka ce inna Allah kabirun bima ta'malu ka iya cewa lallai ubangiji wanda kuke sarki gwani ne dan san abin da suke aiwatarwa ka fassara shi da khibra kenan kwarewa ko kuma kabirun bima ta'malu bai ba da labari ne dan gani da abubuwan da suke aikatawa shi kuma daga al-khabar duk inda dai ko tafsir kake duba ga wannan ma'anonin biyu ake bayarwa wa kabadi rabbika bi dhunubi ibadi kabiran basira lalle wani ji wani kuke sarki ya yi ka dangane da zunuban bayin sa gwani bai ba da labari kuma bai gani dangane da abubuwan da suke aiwatarwa sai Allah yake
من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا Allah madaukakin sarki yake man kana yuridu na ajila duk wanda yake son wannan bai gaggautowar ita ce duniya kenan duk wanda yake son duniya yake so a gaggauto masa ita aljanna da wuce mu gaggauto masa insha Allah ko kake gani domin da tsarin duniya ba ta taba zama da mutum ba ba ta aure ta zauna da mutum take take saboda haka in ma ta aure ta za ta sake ka ta aure ne shi ta gwara ba kawai ta rubawa kanka asiri ga Allah domin ba taba samun duniya ta ke kara da mutum ba ita take take wannan shine abubuwan da wani yake mata kira yake take take ko da yi aure ki kare idan kana jin Allah ya ma wata baiwa ya ma baiwa ta kudi ko ilimi ko abu da ya kama da wannan ana nan ana nan zaka zama da Allah ta jira da abu ta khabaru kana kaji ana cewa wani da ne kudi yanzu ba ya yin da ake ba wani ake ko kana so ko ba ka so kuma wallahi sai an wuce yayin ka daga kai ne daga ba zuwa ko daga shekara ta kaza zuwa ga kaza an wuce ke yanzu an koma kan zuwa ne ko a kwari yanzu iya kwari kawai za ka shekara goma baya wanda ake yayi yanzu ba su bane a lokacin amma yanzu wanda suke a kwari matasa ne kawai dan tsazu suke jajjarawa wanda tsofaffin gaba da yanzu zama ka Allah ka zina zina sun koma baya wasu suna nan da ransu wasu kuma sun mutu ba kuma labarin su ake ba to haka sun gaba ka dauke ta haka zaman gari ko ina to haka unguwar kuma to yi ta Allah yake ban kare yuridul ajila duk wanda ya kasance duniya kawai yake to aljanna ne sai mu gaggauto mata ita ita din ba lahu fiya ma da jawu ga wanda muka gada ba ya ma da jawu mu gaggauto mata abin da muke so liman nuridu ga wanda muka gada ba ba wanda muke so ba domin Allah madaukakin sarki yana bada duniya ne ga wanda yake so da wanda ba baya so inna allaha yu'tidu dunya liman yuridu wa man la yuridu wala yu'ti al-akhirata illa liman yuhibbu yana bada duniya ga wanda yake so da wanda ba baya so sannan baya bada lahira sai ga wanda yake so haka tsarin Allah yake to saboda haka Allah yake je mu gaggauto liman yuridu ga wanda muka ga dama ba wanda muke so ba masu kudin duniya za na magana za ga mafiya yawan su majority su dukkan zuwa musulmi bane to kaga ba sai ya wuce da Allah ya ba su ina gayya da Allah ya ba karu da kudi ba domin da kan zai ba da labarin irin kudin da karu ne yake da zuwa mukullan su su din da kawai sai an zabu kaki wato alamun da tabbili sai arba'in wacce da bayan zannan su za su wa wurin mukullan na kowanne so daban-daban kuma kuma gaba ɗaya kudi ne Rujina Allah yake thumma ja'alna lahu jahannam sannan mu sanya wata jahannama ya tulaha ya kora a cikin ta shi wannan da aka ba duniya madhura sannan kuma mazmuman yana abin zargi madhura kuma wanda aka nisa da da ranar ubangiji mara bakin sai wasu kace madhura kuma wanda yake halakacce sai Allah yake da
ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك فأولئك كان سعيهم مشكورا Allah madaukakin sarki yake wa man arada al-akhirah duk wanda yake ba jin lahira kuma ita yake wanda bada ita yake bukata wata ala hasaya yayi kokari irin kokarin lahira to zai ce wa huwa mu'min al-hali yana mu'mini fa ulaika kana sa'yuhum mashkura lalle duk wanda ya wannan to lalle irin wayannan mutanen su ne wanda ayyukansu da kokarinsu abun godiya ne a gurin ubangiji madaukakin sarki shine ba da yake cewa wannan ayat ta kunshi shuruɗu kabulin amal sharɗan karɓar aiki gaba ɗaya ta gusa wa man arada al-akhirah duk wanda ya nufi lahira ka ga me yake ko bi wa man arada al-akhirah wa ta'ala ta'ala yayi aiki irin na lahira shine mutaba wanda niyya ko al-ikhlas wannan kuma wa ta'ala ta'ala yayi aiki irin na lahira ba wai wanda ya gara ba irin wanda annabi ya koya ba yayi shine wanda ala ataya wa huwa mu'min la uku alhali yana mu'min dama jarran karban imani uku wasu na iya da dawo biyu amma daidai shine guda uku na farko shine al-iman na biyu al-ikhlas na uku al-mutaba duk wanda ya aiki wato bai cika wannan jarrai uku ba ruwan Allah da aikin inda mutum zai yi aiki yana da imani sannan ya mutaba amma bai dan Allah wa Allah ba shi lafiya inda zai yi aiki ba shi da imani yayi dan Allah sannan yayi yadda annabi ya koyar dan ba Allah ba zai ba shi lada ba dole sai ya hada uku shine wa mal arada al akhirah wudu wanda ya riga da lahira yayi aiki da ikhlasi da kikkiawan niyya وسعى لها سعيها إن كوي دا النبي عليه الصلاة والسلام أتكين أيدي الناس وهو مؤمن على هالي yana mumini fa ulaika kana sa'ihum mashkura lalle irin masu wannan dabi'a irin ayyukan su ne abun godiya a gurin ubangiji madaukakin sarki sai Allah yake ni na'am Allah madaukakin sarki yace kullan nuriddu haula'i wa haula'i min a'da'i rabbi kullan nuriddu ai kullan fariqaini nuriddu haula'i wa haula'i min a'da'i rabbi dukan tawaga guda biyu da wanda yake ba shi lahira kadai da wanda yake ne ba shi duniya kadai sai Allah yake nuriddu haula'i za mu ba wadannan wa haula'i wa idan ma da suka nemi lahira su ba mu ba su min a'da'i rabbi daga kyauta yin sa ubangijinsa saboda wato falala da kyauta da ubangiji yake da ita sai kowa ya bari wanda yake ba sai lahira da wanda yake cikin ba duniya wa ma kana adawu rabbika mahdura nan ne yake tar ubangijin ka ba awar wato haramtawa wace ai mamnu'an aw ma'ruma ba a bar hanawa ba ce ko haramtawa ga waɗanda suka roke ta Allah yake rogo amma duba da ba kai fa fadalla ba adawu ala ba duba da yadda muka fifi ta takin zakan kai shine za ga wani yabuwar kuɗi inda Allah ya yi mutane kai ɗaya kowa mai kudi ne a gandun albarka to da wahala za ta domin idan zaran kaza ya tashi ba ba wanda zai ba domin kowa yana jin ya gamsu da kudin da yake da shi dai ka rage kai aikin ka kowa ce gaba ɗaya kan kowa mai kudi ne to wallahi da wahala za ta amma dubi da wanda Allah ya yi rauke kowa yana bukatar kowa da kudi yana bukatar talaka domin motar da za ta tsaya dole ne in baka ne sannan matan gidansa za ta shiga dole ne mu masu kwadewa wutar gidansa za ta lalace dole ne mu electrician da zai zo ya masa aiki to shi ne Allah wannan kuɗin sarki yake duba ga yadda muka bibita tashi a kan kai walal akhiratu akbaru darajat amma lahira lallai lahira ita ce mafi girman daraja wa akbaru tambila kuma ita ce mafi girma wato wajen fifiko da falala sai Allah yake لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مقبولا Allah yake la taj'al ma'a Allah ilahan akhar kada ka sanya tare da ubangiji madaukakin sarki wani abun bauta daban kada ka sanya haka fa taka huda mazmuman maqdula sai ka ranzo abun zargi maqdulan ta bace kuma to daga nan shine darasin da ya kamata kafin da ya gabata mu tsaya a nan mu fara dalilin nan la taj'al ma'a Allah ilahan akhar domin darasin na uku kenan daga nan gurin har zuwa zalika mimma auha har zuwa nan gurin gaba ɗaya wasu ɗabi'u Allah ne mana guda 20 da wani abu waɗanda guda goma sha biyu ana hana mutane su yi sauran kuma sha uku ko sha hudu su kuma ana umartar mutane da su to shi za ka fara da wannan la taja alma Allah ilaha haka ka ga hali ya gaba kada ka sanya tare da ubangiji kada ka sanya wani abu bauta daban wajen bautawa Allah ba da sarki kada ga haka fatan abu da mazmuman idan kai haka za ka zanto mazmuman abin zargi makdulan kuma ta bafi wannan mun gide yake sai Allah yake ni wa qala rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ثلاثا أو بما وقل لهما قولا كريما shi da gargajin wannan ayar malaman tafsiri wasu ke kawo hadisi Abdullahi da Mas'ud wannan ayar da muka wuce da da alma Allah ya ilaha haka kada ka sanya wa ka sanya wa Allah madaukakin sarki jijiya suke kawo hadisi da Annabi Ali da Abdul Salam yake cewa man asabatu faqatu duk wanda talauci ya same shi fa anzala hadin nabi fi fi wani ne dora ba saboda an shiga talauci kawai sai ya wani ne dora ba sai ce lamta tudda faqatu ba zai taba doji wato hakan ba zai doji talaucin sa ba wa man anzala hadhihi la anzala Allahu lahu birkina wato abun yi ba zai taba fita daga talaucin ba duk wanda yin da wani ne dora masa ne to zai ta zama cikin talaucin da aka annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa amma duk wanda ya dora ga ubangiji mana ubangiji sarki cewa Allah ne ya jarrabe mu kawai da kaza sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce anzala Allahu lahu birkina Allah zai turo masa da wadata a wani lokacin in ma ajilan aw aw in ma ajilan ko dai yanzu ko rajawa ya wannan hadisi kaga da yawa aje mun yi haka ya haka annabi ya zabe kula ne yake duk wanda wani talauci ya dauke tsorawa wani to Allah ya taba dauke wannan talauci ba ya rika jan wahala ce amma wanda ya da Allah madaukakin sarki shi ya jarrabe shi da wannan talaucin da rashi to Allah madaukakin sarki zai kawo maka buɗi ko bajadi ko bajewa shine abin da hadisi ne ke faɗa hadisi ne sahihi kuma yana nan ka duba wato Abu Dawud da Tirmidhi duk sun kawo hadisi saboda haka sai ne ta kazan sai ke Allah yake wa qadara rabbuka alla ta'budu ubangijin ka ya hukunta ya zartar ya yi umarni Allah ta'budu kada ku bauta wa kowa illa iyahu ba. to kaga iyalan ma za ga shi ma juru da la ilaha illallah ko kuma fukafukai ne la ilaha illallah domin la ilaha illallah tana da fukafukai guda biyu da hakora bakwai hakora bakwai hakoran shi ne ilmin yakinin wa qiyadun wa sadad ko wannan al-ilmu bi ma'ana ha nabiya wa ibadatan al-yakin al-muradi lil wanda ake bawa wa cikin tauhidi guda bakwai sune hakoran la ilaha illallah fukafukai kuma shine annabi wal ibad annabi shine la ba abu da bi hakki al isbat kuma illa Allah ai isbat al ibadati al illa Allah shine isbat isbat al ibadati lillahi wahdahu la ilaha ba wanda ya danganta abun gawa sai Allah shine la ba abu da bi hakki illa Allah shine isbat al ibadati lillahi wahdahu tabbatar da bauta ga Allah shi kadai to kaga wa qadara kuka ubangijinka yayi umarni Allah ya abudu annabi kar ku ga kowa illa iyahu al-ikbar sai shi kadai iza kake da ayat da ta zo al-qur'ani da wannan fuka bukin za ka iya fassara ta da la ilaha illallah kamar ne da Allah madaukakin sarki yake gaya mana a suratul baqara inda Allah madaukakin sarki yake cewa faman yakfur bi taghut wa yu'min billah faman yakfur bi taghut duk wanda ya kafirce wa taghut al-kufru bi taghut shine annabi ويؤمن بالله الإثبات فقد استمسك حقيقة يا يوكو بلا مروة الوسطار إجي أبي كربي هنا ما لو تبجيري يقول لك تجد دورا ما لو تجد من كما يعني لا إله إلا الله Shike nan kuma ta buƙa domin gaba ɗaya ayar don wasu na ta bayani amma wasu malaman tafsiri cewa al-murwatul qawm shi ne annabi alaihi salatu wasallam wasu yana rubu al-qur'ani wasu ya la ilaha illallah ake ni to abin kararra da ta fi dacewa da ake la ilaha illallah saboda annabi wal islam korewa da tabbatar wanda wato ta hada to shine wa qadara ku ga Allah ta'budu kar ku take ku bauta wa kowa shi ma kaga hani na biyu kenan ka hada da wannan illa iyahu shi kadai na uku kamar yadda wato kuma da wanda zai take wato wato dabi'a duka take wabil walidain da hudu shine wabil walidain ihsan su kuma iyaye a ce ta mu Abdullahi da Abbas yake cewa ku duba ku gani yadda Allah yake da kishi baya so Allah yake da kowa amma duk lokacin da ya magana ko ta masa sai ya kawo to ta kawo iyaye bai ce ka bauta wa iyaye ba a su kuma a ce ta mu saboda girman wato iyaye a gurin Allah shi zai yake gwama su da bautarsa da ya gama bayani akan bauta don ba abin da ya ba a duniya daga bauta Allah shi ke ta wa iyaye shi ta duk wanda yake so ya zauna lafiya da wannan tsarin da yake Abdullahi da Abbas yake babu a gari abubuwa guda wato ayoyi uku Allah baya raba su in yace aqimu salata zai ce wa atu zakat sai ce adiyu la zai ce adiyu rasula sai ce wa abudullah wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana an ishkur li wa li walidayka yace kawo ayoyi yace duk da jahu da yake gwaba wa kenan za a nuna wa girman kiyaye domin ma yana da kima babba wato wanda ake so ka bai mahaifiya tana da kima babba wata ake so ka bata shi ta malami ke kawo zinin al-insan insani da iyaye shi ne wato duk abin da suka sa kake yi mutukar ba hakkin Allah bane ko ne in dai hakkin ka ne to ka hakura kawai abin da yake nan gaba daya in dai hakkin ka ne kawai ka hakura kai mutu shine wajin wali ne ne insani lallai iyaye a kyautata musu kuma kyautata da su za su gamsu za su gamsu cewa ka kyautata ba wai kai ne kake jin kai ba a'a su gamsu cewa lalle wani ya kyauta da a hakkin da yake naka da nasu naka da naka ake so ka tattara ka ba ka ba su kai idan suna nan baka da haƙƙi idan wani ne take hakkin iyayen ka baya doka kwata kwata baya doka ko bayan sun mutu ma ana son ka ba shi da kyauta dawa abokan kaga mahaifiya tana da haƙoƙi guda uku a kanka mahaifi yana da haƙƙi guda ɗaya a kansa amma kowanne yana da girma yana da girman gaske shi da wani suka ce wai to ayar ma da wahayi da mu ake ko da annabi alaihi salatu wasalam wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana in ka kalli tsarin da sai ka ce da wa ake magana annabi alaihi salatu wasalam ubangiji ka ya hukunta alla ta'budu kada ka bauta wa kowa illa iyyahu jiji wa bil walidayni ihsana amma ka kyautata wa iyaye to wani zai ga cewa da zai ja umari ake wa annabi alaihi salatu wasalam ba da mu a gaba to amma ayan ana zuwa gani sai a ce to dora zuwa gaba sai Allah ya ce mai gudu ganna inda kalfi bara duk wanda aka samu daga cikin mutane iyayensa wato suka kai matakin girma ko kuma duk lokacin da iyayensa suka kai matakin girma a hadu ma ɗaya daga cikin su auki lawo ba ko duk su to kaga tun daga nan a rufe magana ta domin annabi bai girma da iyayen sa ba haka ni ba ba sun ta tun yana cikin wannan gida da ban duniya mahaifiyar ka kuma bai da wayo zai babu na gaba sai ban duniya ita ba saboda haka bai kiba da bawai maraya ne ta bangaren iyaye su kaga da mu ake shi ne imar bulu ganna inda karfi wa ahadu ba dai da yake auki lahu ba ko da su biyu ba za ta kullahu ba ko kada ka ce da su kai ko kuma mafi kankanta karba kada ka ji zuciyarka kawai ta dauke da cewa ai sai za a yi ma ina yin bawa ɗalibai ɗalibai misali cewa ai sai ne ma yi yara zai masu ce lokaci mun kayan biya da ka zo sai karka ba ka jiwa daidai bayan ka zo a garuwa ka ce gobe ka jiwa ka tafi guri ɗaya ne ba wanda guri ɗaya ne to kada zuciyarka ta rika jin cewa kuma da ma kin haɗa mu idan ta ji wannan to ka samu ofin din kenan shi ne malamin suke cewa duk da aka hana ka kankani shi yake nuna cewa to kai babban ba Allah ne ka ba dan da Allah mu kace sarki zuwa yace kawai kada wanda ya sake ya dace sai wani yace to ai duka ko da ana ya halatta mun kike ya mutu magana in mutum mara ba ne ba mun mutum mara ba ne ba mu kare mu ce kaza to kaga da wani zai zo fake da wannan shine in ma yaji ya malle shi yake don bin su bin dai saboda tsaba gogo kawai yana ganin ya waye eh ga wasu da suke zama waje dan na ga suna dariya ai ana faɗa ni ya zo ganin wanda ya faɗa wai abin sai a wai su wai wai ingila wai ake ba komai bane haka yake wai in tsale ku baya ma abu da ke don bin su bin dai ko wannan ba laifi bane ai wani ai boko shi an waye haka ne ba ne to da haka zuwa ganin ko ba ba ne ji ba ko kai ga sunan barbe da yake kamar cewa ai ƙarya ne ma ji ana cikin mubarki kuna yiro da kai ce wallahi ƙarya ne baba kuma a dora da zance ce ba ƙarya ne ce ba kaza ne to kaga mu a musulunci wannan kalmar ne ji wallahi ne ji ko da wanda yayi ka bada saboda haka ne ji Allah madaukakin sarki yace ma ya bulu janna inda kalki ba tarewa ma musulunci lokacin da suka girba lokacin hakkin su ya biya amma a kasashe wasu kasashen idan an girma su sai da ake su gidan ajiya a kai su gidan ajiya ajiye saboda yanzu zama da yanzu ba zai ga waje dai wata kila zai ba da kuɗi yadda ake kula da karnuka an gara da kula da mahaifinsa ko mahaifiyarsa akwai labarai da yawa waɗanda za ka ga ana kawo su dangane da irin wayan abubuwan ba tare da hankali da wanda zai wanda za ka ga wasu iyayensa aka ce mu to da haka mu a musulunci da zarar sun manyanta a lokacin ake jiya goman ya fi karfafa wata rana sai na umar yana tawazi kun san yayi aiki a da yawa yayi umara da yawa yana tawazi je ga wani bawan Allah da wata da tijuwa a bayan sa yana ta tawazi da ya doro da da fada ne yana cewa yayi yana gani ibn umar je wato sai ce ya bada umar hali ya ummi ya ga da umar wannan bayan ya ga aka rani ya ga to ha shin kana ga na biya da abubuwan da na biya da hakkin da take nema a kaina sai na umar yana yake kalla Abdullahi da umar yake kalla wala bi dalqatin wahidatin walakin ahsan wala bi dalqatin wahidatin min alqatiha walakin ahsan yace da ka ga ni yace wallahi ko ni ji daya da kai lokacin da za ka yi ka baka biya ba ni ji na na kuda baka biya ba wannan kana kuma saurara koki ni ji kawai guda ɗaya da kai yayin haihuwar ka yace baka biya ba sai dai kawai ta yawo ne kai ka ji wata da an yana da biya ne sai yana waka yana inni ba iru al mudallal in usira laha lahu da'aru yace ni ne raƙuminta wanda yake kaskantar ina kaskantar da kaina gare din na zuciyawa da bayana inda za a wato ta ji ayar raƙuma a furki ta ji yace ba zan furki ta ba saboda na san wato irin abin da na dauko a bayana yana ba dan wannan waka sai na Abdullahi na Umar yace ji wallahi ba ka biya ta hakkin ba zo da haka kun ga ji aiki ne da domin ita ma ya bai take da mai zabibul akhlaq yake cewa hamalatna fi badaliha ta dauke mu a cikin da wa'ar da Allah ta jaye da mu ko kuma hamalatna fi badaliha aka ajure tsawon wata tara wata kenan wata ko sai ta yi shekara ɗaya kana cikin kana juyawa duk inda ka motsa kana ne ka hana ta zama wani lokacin ka hana ta kwanciya wani lokacin ka hana ta cin abin da ya kamata sai dai ta ci wani abu da kwazo inda ba da juda biyu ba za ta yi amfani da wannan abu wata ta je ta sa kanta a kadda sai ta ji warin ya tuka wata ciki za ta dago saboda kai ne ka canja mata yayi wata ka sa ta ci ba in an yi ruwan sama ta rika ci masu sauki sauki ne su amfani da wannan kantiyokin da ake jiyarwa tun da rika tura ana jiyo mutu da yawa wata gawayi take ji duk saboda wato ka sami yanayi wai abin da wasu yake kira baita wai kai ne kake kake jin cewa yanayi bai ba waje an cika ba shi da abu lokacin kawai cikin dare matar mace mai juna biyu ta ce yanzu kwalabadalo ne take a take da ni kuma ba wai yayi shi za a yi za ga matasa rashin wannan orientation din ya janyo suna ga ko yara ƴan mata da ciki saboda ba ba ba wannan orientation din ba cewa idan ka auri mace da zarar wata ɗaya biyu da zarar ta ga juna biyu ke canza wani za ka dan da an sabo ta a nan zuci da ko you are only gina in my see duk wannan you are only in fish in the river in the river in ka shigo tana so da hali tana so ban ba da yawo ko ina ta daga fada duk gaba ɗaya ɗaya ko dai ma abin ciki ne yawa ko ba to sai mata za a rika samun matsaloli a wannan guraren sai ga an shiga bada fada ya zanto ya dore kuma ko bayan ta yi kuma fadan ya ci gaba domin ya tsare da to duk wayannan abubuwan ba na samu ko ta kare da cewa abinci gaba daya da koma laudari kawai to dole sai an yi la'akari da wannan shi yasa za ka ita wannan lokacin mai hankali ji za ta ƙara gane girman iyayenta domin za ta san ɗawainiyar da aka yi ta shi ma kuma zai ƙara gane girman iyayenta in ya samu mazanci in ji Allah ka kuke sarki ya gaya mana cewa wato وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما بالتوبيل ولا تقل لهما أف كان كثير المكذب ولا تنهرهما كان كجاري إذا الجرابان جرى أو كجابا لمتاج تفكي فدوبا يوم فاسيوشن تتأمن ساوا دا ما يجي أن تسيوا حتى في أن يتدوك لك تقاتل من واتوكاين يجي كومي هذا cewa sai ya fita daga musulunci yace kuma sai dai ya wuri gaskiya kaza kaza da ruwan lokacin da gaya mun magana ko tabari ya ji mutane da wajen ji amma kullun zai zo ganin ji ko ka ta mata amma ka san wani abu lokacin bayan ta mutu ba ta shiga musulunci ba ana wannan yayin yana zo ta mata bayan ta mutu matar ta rayuwa sunan ta yasa sannan ana wannan yayin an dade wani bawan Allah da cikin kannanta ba shi ba shi da wadi barambar saboda ya shiga musulunci yana kan Madina wato yana ko ko maka yana tun yana kasuwanci kudin sai kasuwanci da ya lalace kawai sai tuno an ga danyarsa ya to gari ya kam tambaya dan duk ma ba da riba a lewan sa saboda ya shiga musulunci amma da tattalin arzikin da ya kare ne ne ne da ai kan yar kare bai kuma musulunci da ya zo yake ka gane ne da gane ka ban kawo yace to jari na da ya kare to da ke kawo yace to zauna yaje sai mu kudi da yawa yace ga yaji an kuma kirki za a fara ba ya ba shi shine ba ne yake cewa typical example ke na wajen da ya jariya ka duba ka ga fa mutunci da kafirci kuma irin abubuwan da suke ba amma duk da haka saboda yana jin girman su yake gaba da shi ta mu to wannan shi mutunci yake koyarwa sai Allah ya ce wala tan harbu ba kada ka jari amma mutun nawa muka sani sun san da sunayen iyaye sunan iyaye ko mutum ya kalli mahaifinsa ba wai a da ba yanzu yace wancan baba ya zo da wani saboda wai da kudi wala tan haru ba kada ka tare su Allah yake wa kullahu ba qaulan karima ka ga musu magana da dada duk lokacin da zaka yi magana to ni dadi yake bukata da gare ka wanda za ki ji dadi akan kansu kan cewa lallai baka muzanta musu ba sai Allah yake wa illamma lana habbun min ar-rahmati wa hum rabbir hamhuma kama rabbayani qawira Allah yake wa qul lahu ma janaha dhulli wato ka kimfida musu ka saukar musu da bukabukai na kaskanci abin da ake nufi da wannan shi ne tawazu karka kankan da kai gare su yana rahmati da sautatawa abin da ake ko abin da ake nufi da wannan shi ne kada ka zo kai wa baya kun ka biye mulki a gida za akwai masu yin haka biye mulki shi ne saboda shi ne da kuɗi yanzu ko ne ma aure aka zo alhaji zai ce a gwaji biyowa da yaro saboda idan ya zo zai je rusa domin shi zai kayan kai wannan juyin mulki kai ba yabo kuma wallahi ko da ba yabo kai ya daga ba ka ba yana kai ba dariya juyin mulki kai ba ko wanda Allah ya saba kamar da ya a tafi akan cewa duk abin da yake gaba da shawara ba wai dan ka zama gwamna ko sarki ko wani mai mukami kawai ba yabo kai yanzu sai dai ka ba ko mai ka zama har yanzu tsari kai a gurin ba yabo ka kun ga kuwa akwai matsaloli da yawa za ku ga da yawa wasu ƴaƴan yanzu sun yi wa iyayen su juyin mulki saboda yana abu da za a zo neman aure shi kan gaba ya zo da bakin da zai to shi kenan ku bari wa da ranzu ma a zai zo za a zama ku dawo saboda ya san in ya zartar ma yanzu ya zo zai canja domin ba shi ne alba da zai ga a gidan ba ya yi wasu kawai amma ba shi ne da kuɗi ba to da zarar tsayarewa wato iyaye irin wannan ko aka yi ya yadda cewa suka dora man wannan to wallahi zuwa birki ya a gidan shine waqtin law ma jana azul min rahma duk matsayin da kai karka ji cewa iyayen ka sune gaba sai dai ka bada shawara in sun zo da kaza ka ce yaya baba sai dai ina ganin da an yi kaza saboda kaza ka kawo dalili saboda kaza da kaza ya kalli dalilin idan yayi to in bai waje ke amma za a goni ba wai kufan da baya gane komai yayi ba amma haji ya haji duk abin da ake so da hajiya da wannan kan za a shi an an aje shi aje shi ya zama zero da yanzu da kuma boy ba shi amfani a gidan shikenan haka za a yi to saboda haka duk wanda ya fada wani yanayi da sani cewa ba ɗani da albarka ba sai dai idan ma'aikun da ya baki wuka da nama ko kuma ma'aikun ya yi gajiya wanda yanzu ya kamata a sauƙaƙa masa kuma ko me za a yi a gaya ba sai dai ya ce ba komai duk abin da za ku guje ku amma dai a gaya ba shine jana azulli min rahma Allah ya ce wa qur rabbi arhamhuma abin da ake so da ni da kai mun ka ga yawa yayi kullun karkai musu addu'a karka ce rabbi arhamhuma Allah ka ji kansu ko da musu mutu ba da rayuwar su da yake musu wannan addu'a kama rabba ya ni kagira kamar da suka rage ina kankai kullun shine ba da mutum ya ce cewa duk wanda baya yiwa iyayensa addu'a a rana sama da sau biyar to baya cikin mutane amma kana yi sauriyar sai suka ce ba ko ba fallasa kai ba mutumin banza ba kai kuma ba mutumin hobi ba ba mutumin kirki ba amma ka hawo rayuwar to kana cikin mutane ne in kuma kai ka da rayuwar to kaga akwai wato abin zargi tare da kai domin to ake karke masa addu'a shine wanda yake da dabara sai ya shigar da shi sallar da duka kawai sujjada idan kana iya yin addu'a nan za ka ba ka manta kullum kuma ba abin da iyaye suke bukata irin addu'a domin shi abincin mabudu yadda kake bukatar fili square din to haka magaji yake bukatar addu'a annabi ne ta zo tana gaba da hadisi a daure hubar duk wanda yayi wa iyayensa addu'a sai Allah ya yarwata wa mai kun kabarin da idan ya mutu idan kuma da rayuwarsa sai Allah ya ƙara masa albarka ya sa wato a ya sauka gamar hanya da ya cika da imani to idan ya mutu sai a yalwata maka kabari a yanka ga maka kabari sai ce ya ubangiji ne dai yau kuma daga an mun haka sai ce dan kawai shi ya ba haka daga kabari ne sirka ji wannan da albarka cewa ya gode da irin wannan da goma shi da yawa kuma anan ne iyaye suke gane wato wanda ba suka fito kuma waye ya ba albarka a yayin wata kila kan da kake duniya ma ba ka cikin layin waɗanda suke ake jagabawa amma yanzu sai uban ya gane cewa ashe kai ne ka fitar da a yayansa domin wanda ya ba wa kudin ma yanzu sun manzari wani ba ya wa mahaifin sa addu'a sai yayi mafarki sai sai ya ji ba fasara mafarki a cikin addu'a yake bukata kai sai kai mafarki za a ga ma mahaifin sa bukatar addu'a dan da yawa wata haka ce idan mutum ya mafarki ya zama a jinsa a zaure yana yi faɗa ko yana kaza da ya zo gurin fata ko farki sai a ji du'a du'a sai ne ga zai ce eh wallahi ya jima da kwana biyu ne ba to ka ci gaba da yi bar addu'a shine za ka kwana biyu ya biyo ko dai da da wani jiro an yi sadaka kuma daga nan kuma sai a je wani wata ko wata jimar to Allah ko ko sarki ba da yake ce ya zane sai ka shigar da addu'a Annabi Ibrahim da Annabi Nuhu da umarnin da aka yi wa Annabi Alayhi Salatu Wassalam misali shi Allahumma qili wa walidai wa warhamhu ma kama rabbayani sagira ka dauke da haka gaba ɗaya ka shiga domin zuwa a wajen addu'a ka fara yau kanka Allahumma qili wa walidai kaga addu'a Annabi Ibrahim da Annabi Nuhu warhamu ma kama rabbayani sagira addu'a da aka umarci Annabi Alayhi Salatu Wassalam ka haɗe su duka idan kana yawan yin wannan sai ka zauna lafiya Allahumma qili wani wani da yake wani abu ma kamar da yayin ta gida ko ka dauki ya wannan dai rabbi rabbi abu ma kamar da yayin ta gida karka yawan yin ta to da haka ya kamata mu sani cewa wannan shi addu'a ko kuma abincin mamu idan ma yana rayu shine abin da iyaye suke bukata shine rabbi abu ma kamar da yayin ta gida Allah da mutan su kamar yadda suka yi kagira suna kankani sai Allah ya ce ربكم أعلم بما يكون
Allah madaukakin sarki yace rabbukum a'lamu bima fi nufusikum lalle ubangijin ku shine mafi sanin abin da yake zuba da in ta kunu salihina in har mutanen kwarai ne ku fa innahu kana lil awwabi lalle ubangiji madaukakin sarki ya kasance wato lil awwabi da dangane da masu komawa zuwa gare shi shine al-awwabin al-awwab shine wanda ya laifi ya koma zuwa ga Allah wasu kuma suka yi al-mutaddiqin shine al-awwab wasu kuma suka yi al-mu'minin al-mu'minin ba shi yayi ga Allah da kyautatawa su ake kira al-awwab wasu kuma suka yi ahum alladhina yusalluna bainal al-ja'i shine ba shi nabula tsakanin magarba da isha shine al-awwabi da wasu kuma suka yi ahum alladhina yusalluna duha shine ba sallah walaha shine al-awwabi talatul awwabin sallah walaha ya guda na kiran talatul sallan masu komawa zuwa ga Allah ba sallan ga wafi ba saboda haka tana da fadailin da yawa to al-awwab shine wanda dai yake ya koma zuwa ga Allah shine al-mudin allazi raja'a ila rabbihi subhanahu wa ta'ala to shine wato Allah wa kucin sarki ce fa innahu kana lil awwabi ghafura lalle Allah wa kucin sarki ne labara ne ga waɗanda suke masu komawa zuwa gare shi sai Allah yake wa
Allah madaukakin sarki yace wa ati zal qurba haqqahu ka ba wa kaganan umarni ne ba za mu kai hari ga wata wani lokaci amma idan ka bibiyo su za ka gan su wato guda ishirin da wani abu da muka faɗa wa ati dal qurba haqqahu ka ba wa ɗan uwa na jini haƙoƙin kaga bayan kyautatawa ga iyaye sai Allah ya dawo kan ɗan uwa na jini to ka ba ta haƙƙin wani miskina da talagawa su ma ka ba ta haƙƙin gwamnan sami da ɗan kafarki shi ma ka ba ta haƙƙin shi ne wanda yake madadi ya je wani gari gudurin da yake ko kuma ka samu matsala wato ya fi da barayi a hanya ko yan baji suka yi makwakon kudin sa amma ba wanda kawai zai taso mutali wai yace bai yi wa dan uwan sa waya bane da saboda kawai ya zo wannan yace wai ya zo ya rasa gidan wannan zanganci da yawa za ka ga akwai mutanen da ba su irin wannan ɗabi'a wai ya zo kuma ya kasa gane gidan kuma yana ta kiran wayarsa ai kamata yi a tsahiran ladabi na zuwa ba ku ta sai ka gaya mutum ba cewa zan zo rana kaza su sai ba ka dama ka tsawo domin annabi alaihi salatu wasallam yana cewa abiyamatu salatati ayyami ita ba ku ja ba kwana uku ce kamar da yazo a hadisin adamu mutum saboda haka Allah yake wala tubazzir tawzira kaga nan kuma hali kada ku yi almabazzaranci tawziran mutakar almabazzaranci ne almabazzaranci shine tsora abu ba inda ya kamata dan wani yana dauka masu kudi yanke magana da su anan cewa su ne masu almabazzaranci a duk wanda zai sai abu ko bai yi kankanta da mutakar abu Allah ya hana su tuna wannan abu almabazzaranci ko kuma ya sai abu duk kankantar da a ta amfani da shi a zubar shi ma almabazzaranci ne ko kuma ya bada kudi a yi sabo shi ma almabazzaranci Allah yake wala tubazzir tawdira ko kada ku kaje shi almabazzaranci mutukar almabazzaranci wuta gona da shi shi da Allah yake yaban wanda ke yin tsakatsaki a zuwatul furqan wala dina idza qabulan yusrifu wa lam yaqdiru wa kana bayna zalika qawama Allah yana yaban wanda in sun tashi ciyarwa lam yusrifu ba ba ta wuce gona da shi wa lam yaqdiru kuma ba ta aurawa wato mako ba ta mako akwai wanda in je mutum ya aura wato shinkafa kwana biyar zai yi zuba a leda ko da an yi baki ba ruwan sa ana ana ɗan gidan za to babu kauro to shi ne Allah yake wala zai mutu wa kana bai da dalika sawama suna ga kadakiya ba da wuce gona da yini kuma ba ga kauro to shi ne Allah muka kucin sarki yake wala tu bazir ta bujira innal mubazzirina kayya innal mubazzirina lallai ba su almubazzaranci ba su ta gona da yini kanu ikwana da yadi lallai yan uwan ke sani su wanda ne ciwo a yake amfanuwa da shi yara to lalle wannan dan uwan ke dan wa kana shaytanu li rabbihi kafura shi fa shaytan da gare ga ubangiji sai aka dance mai butul ya butul cewa Allah ba ku tin sarki da ka butul wanda ne sai Allah yake wa inna وَإِنَّا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما
Allah mahaukacin sarki yake wa in ma tu'ri balla da zarar wayannan da iyayenka da wayannan ɗan uwa na biyu da aka faɗa da kuma miskinai da iblis abna'u sabilin da aka faɗa da zarar sun bujiro ba da wata bukata shine wani ma jori dan na alhu kida rahmatin min rabbi da zarar sun bujiro ba da wata bukata dan dan uwanka ya da su ta kanan da ruwa ce da Allah yana da matsala da bai yana so ka taimaka masa akan matsala da ko kuma mahaifiyar ka ko mahaifi ya bujiro ba da bukata ya Allah baka kuce zargi ne ibtida rahmatin min rabbika tarjuha da zarar sun bujiro ba da wannan kai kuma kana fadin cewa za ka samu wani abu nan gaba yanzu sun zo a rijiyar wata sha shi daga wata ne wata ya ya wato ya riga ya rana kai ma ba ka da komai to amma kana tsammanin cewa nan da karshen wata za a yi salari ko kuma za a biya ka kudin kwangilar ka ko wani abu da kake tsammani ko wani da shi za ka dauka sai Allah ya mutum san keji tun da darduha kana bayan zuwan wannan gurin fa kullahu qawlan mawsura ba idan ka mai da su kai duk ya musu magana ba sai dai ka ga ya musu magana da sauka shine malamin da shi ne wanda ke ana da kai musu alƙawari sai ka yi hakuri da ni karshen wata ka dawo kuma da ribi zai ke ba kaga magana ce da dadi ai me ko ya loka bin wato kai sai masa fada cewa ku ku dan mai alin rafashi ake cike da fada me ko kai wannan maganar Allah yake fa kullahu qawlan mawsura duk wanda aka zo gurin sa bai faɗi magana ne dai shine Allah yake faɗa a zuwa wakara qawlun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yusbahu hada wato magana ne dadi da kuma ya biya shi ya ba alheri fiye da makudin da zaka ba mutum ka gaggaya ban magana ga shi nan ba ku iya komai ba sai kaza ka gaggaya ban magana ga dubu biyar din nan sau kika dai to gwana da gaya ban bai daɗi ta anan da ka ba shi kudin kuma ka gaggaya ban magana da za ta tsaya mana to shine ku duba ba ku ga akwai wani addini da yake da wannan tsari kawai mu ne ba ba da tsari kamar da muka ga faɗa amma ba wanda ya zo ya ba mu da tsari mu musulmi ba mu da tsari a mu musulmi ba mu abun tsari amma inda za a bi wannan tsarin ai da kowa ya zo da lafiya ka duba maka da jikin uwan da nabi da abdul karim da talakawa ga abin da Allah yake da jawo cewa da Allah ayi hakuri yanzu ka ga kaza kaza kaza yanzu magana da dadi shi ma ya ba addu'a ya dage ta in Allah yake fa kullu qawlan mawdu'a ka ga musu magana da dadi ta sauka shi ke musu alƙawari kai musu alƙawari cewa kai hakuri yanzu albashi na ni ma ka ga na kace shi amma karshen wata bi ga wata ka ga in watan ya kare Allah ya ga bi ga wata ko biyar ga wata in ka dawo zan aje in ma ya zo kafin lokacin zan kira ka shine fa kullahu qawlan maysura lalle ka ga musu wato magana mai dadi kai musu alƙawari wala ta dadi ya daka mamlulatan kai ka sanya hannunka a makale shine kila ya ji ta ruwa kada ka zama maro ai wala ta kun basira kar ka zama maro ila wuri kika kamar kale hannunka a wuya kada kai haka shi ka ga da yahuda suna so su zargi Allah ai ce wanda suke wa kana da yahudi yadu lahi mablula Allah yake kullat alhim wa du'u bima qalu bayyanahu wa basuta tani shi ko kai da ita haka suka zargi Allah madaukakin sarki cewa Allah madaukakin sarki marwaci da karshe yin Allah kawai da jira qalu inna Allah faqirun wa nahnu abilla kaga duk wannan kalmomi ne na Yahudawa to shine kinaya ce da ruwa Allah yake kada ka sanya hannunka a wuyanka ka zaune hannun jarirai da yanki ya zaske bara wato wala ta mutu ta hakun da zarfi sannan kada kin fada ji wato duk da kin fadawa abin nufi kada ka zama almubazzir dan an ce ka bayar kuma albashin gaba ɗaya ka ɗiba ka bayar kamar iyalin ka da kai kanka cikin wani yanayi Allah bai ji ya ka dawo abin da za ka iya dai ka bayar sauran kuma kai yi wa kanka bukata kai wa sauran iyalin shine abin da Allah ya ce wala ta mutu ta kullal basti fa ta abu da maduman ka zo ka zanto bayan ka bayar gaba ɗaya kuma ka zanto ka duba abin zargi mahsura ka koma kana da guri Allah bai da haka ka koma ke ne mahsura ka koma kana da guri to Allah ya hana haka sai Allah ya ce na inna rabbaka yarzuqu liman yasha'u wa yaqdir na innahu kana bi'ibadihi khabiran Allah ya ce inna rabb inna rabbaka yabsutu rizqa illa ubangiji ke yabsutu rizqa yana jinki da arziki liman ya shawo ga wanda ya ga dama wa ya kadir kuma ya kunta daji ga wanda ya ga dama shi za a ga wani mai kudi wani talaka kuma akwai wani abu ita kyauta kyauta wato kamar kamar fitilar ke da take duk mutum mai kyauta to za ka iya gurin ke ka iya hasken fitilar ko to wallahi iya bayarwa ka iya samu kuma ku je ku tambayi masu kyautar ku za ku duk wanda yake da kyauta Allah ba ya kunya kai wallahi saboda karkashin ka karkashin ka Allah zai ji da wani shi ta ba zai hana ka wajen da jiya ba wani sai rika ba ka amma wani zai dauka wai dabara da ta koyi sai rowa ita za ta sa kudin ya taru ba shi bane kuma kyauta ga Allah ta gamshi zuciyarka ta zama kurai sannan kuma ya zanto ba zai rika rasawa ba domin karkashin sa ne Allah madaukakin sarki zai biyar da wani to sai ga ya baji ya kuma tunkudowa ne da zo a bai gida Allah ya ga dama kai ne zaka je ka karba a gurin wani amma sai Allah ya ce kai ne zaka zama kila ka ba wani duk wanda yake da zaka ya san cewa iya gurin kai ya hakkin mutulaka shi da malaman Hausa suke cewa wato iya yaudar ka ita ce da kamar hakkin mutulaka ce duk mutum da yaudar da yake zama iya yaudar da iya da tuwar wato kudin ka iya rowa kuma iya makale wa kurinka ne annaba ne da zo da ya bada cewa ko da wata rana malaiku ne suke sauka ba wato mamin yawmi yudriku yudriku ibadu bi illa wa malakani yanjilani babu wata rana hadisin bukari babu wata rana da mutane za su wayi gari a wannan rana ba ce malaiku biyu sun sauka daya sai ka cewa Allahumma hadi mufikal qalaba Allah ka ba mu mai ciyarwa wanda yake da doka Allah ka ba shi kamar masa kullum wannan mala'ikan addu'a da yake wa jira wa yaqulu al-akhar Allahumma ahdi musika talaka sai kuma yana zuwa Allah ka hada wani da azara don barwati sai ta zuwa da azara kullum kaza yana fita wajen sa sai ta ciyo dubu ja muku jiya da bai jara a kafin kuma zai ta kuma ciyo dubu jira Allah inda zai kyauta ne sai Allah ya kare ba bukatar wannan matsalar sai ga Allah ya sani ta kaga yanzu mota ka ba ba lada dubu talatin da biyu ta azabi ba lada amma ma ba wasu dubu biyu ga lada kuma ga shi addu'o'in da zasu wa Allah ya amsa to da yawa idan matsaloli suka yi mai yawa to karka yi jorda da daraja wallahi za su rabu duk wannan wannan mujarrabi duk wanda ya gani wannan zai ga wato matsalolin su suna baya ka zama mai kyauta ka zama mai sadaka wallahi azim matsalolin gaba ya za su rike amma da zarar ka zama maroci kai kawai duk abun ka naka ne sai dai a baka to wallahi wallahi za ka ga matsaloli Allah zai ta turo ba sanan da take kai take da kudi ka je yau wani ba lafiya an kaje kaza wanda ba lafiya sannan gaji da sauki ba za ku waro inda mutane mutane ne kawai motsa take da cikin matsala da ruwa zuwa wata daya ko ko wani guri da banguro wanda ba ka so a ganta haka in ka a cikin gidanka garin yaro na gurin dan kankan ne sai aure da gurin da za a ji dubu arba'in da kaza duk Allah zai turo wannan to saboda haka haka annabi ya bada hadisin bukari to shi ne Allah ya roƙi sarki yake Allah yana jin fada shi ga wanda ya gada ba wa ya kadi kuma yana kunta ta wanda ya gada ba innahu kana bi ibadihi khabiran basira lalle wani gidi wanda kake sarki dan gani da bayin ka khabiran gani ne basira kuma mai ganin su ne ko kuma kabiran mai bada labari ne basira mai ganin su ne dan gani da abubuwan da suke yi sai Allah yake ne ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نعم نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان رفعا كبيرا Allah yake wala taqdiru auladakum kada ku kashe ayayanku khashiyar da imlaki dan tsoron talauci dan tsoron talauci mutum ya kashe yaya ko ko ya zo ya makale ya ce ai kaza duk daya biyu yake so daga duk wanda aka ko sajin da nazo a rediyo wata ba za ta kawo karar mutum da kai irin wannan matsala wai ya ce baya san yaya kuma kaza kaza yanzu an zo ya ba gudu ya barta ya dawo kuma an yi an yi tana rashin lafiya gaji an tana bukatar jini da ruwa a rediyo an yi magana da shi an yi magana da ita ya ce shi ba da shi yake sanya ta ba sai ya gaya mata sai bayan wata hudu bai bayan wata uku take bata samu juna yin ba ma sai bayan wata hudu amma duk da haka kuma yake gana mata azaba to shi da Allah wanda cikin sarki yake wala tasulu auladakum kada ku kaje ayyanku shi da ake gaya wa mata duk wanda ta take ta yi ciki dabaran Allah da Annabi ba ya samu to za ta ne biyu dare ta dole ne biyu da mu gale gun dura gale ku kaje rai to shi da yake kar ku kaje ayyanku kaje ta illahi dan tsoron da lauki to bara mu kara nan sai mu dauko dan al'ali da Allah ya faɗa sai yake na hadu narzuquhum mu muke azurta su wa iyakum da ku cikin suratul an'am kuma cewa wala taqtulu awladakum min imlaki nahnu narzuqukum wa iyyahu me bambanci a nan gurin sai aka fara da yaran kafin ku me yasa saboda tsoron talauci kuke ji zuwan yaran sai Allah ya fara tsaye muku cewa wato ya fara tsaye muku tsoron akan yaran kun fahimta da kyau ku ku dai je makawa wajen haji a hajja cewa a wannan gurin da Allah ya ce wala taqtulu awladakum khashyata imlakin to in ka dare ma'anar zaka ba za ka rika fata ba in ka zo karanta ko ba za ka rika shiga daji ba lokacin da haka zo ka dauko wacce ka hada da wannan cewa Allah zai fara magana akan dauke tsoron ba ɗaya kuke jin tsoro ba khashyata imlakin sai Allah madaukakin sarki tunda kaje ya ga ai saboda tsoron talauci sai Allah ya ce na hanu na ruzuku ko su yara saboda tsoron talauci saboda yaran ne za su kawo muku talauci sai Allah ya ba su dauke musu wato dauke muku tsoron akan yaran da hanu ne zuku to arzikin yaran mu za mu bayar wa iyyakum da kuma ku kan kuma wala tabdilu auladakum min imlaqin kada ku kashe yayanku saboda talaucin da kuke ciki kada cikin talaucin to sai Allah ya bara da kai domin kai a cikin talauci kake sai ce nan razuku ku wa iyahu an bai da kyau ko wannan da talaucin da kake cikin ne da yau baka da yaya to dai Allah ya fara dauke ba nan razuku ku wa iyahu nan kuma kake ne Ibrahim dan tsoron yanzu kalau kake a magana da tsoron yaron ya karu suka zama biyar albashin ka dubu da da uku to da ka gama da tabi da yara idan su guda biyu to sai Allah ya ce nan razuku wa iyaku lalle mun muke azurta su wa iyaku da kuma ku inna kajla lalle kaje yara kada'an a wata kira anan kuma kai da alkabira lalle zulubi ne babba ne ne babba kaje yara bayan an samu juna biyu a kaje ko kuma bayan an haife sai Allah ya ji ne saboda lokaci ولا تقربوا بنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا Allah ya ce wala taqrabu zina kada ku kusanci zina ku duba ka'ida da Allah ba kada ku yi zina ba kar ku kusance ta kusanta da kowa yanzu an ma mu kusanta ta biye da wato yin nada za ga a waya wayoyi da yawa yanzu za ga akwai masu amfani kamar yadda na faɗa zafin da ya gabata akwai wanda suke amfani da hutunan kallon su mazaje ne su rika shiga layi wato group na mata suna saka hotunan kallon su mata suna kallon tsirai saboda mata a wannan group din ko a wannan link din abin da ake amfani da shi shine kawai turo wato jirajirai na mata to dai su rika amfani da wannan gaurawa da mata aure da yan mata wani yana amfani da wayarsa kawai ya rika budo a YouTube ya budo gurare na bakala ko ya kallo hotuna masu motsi ko marasa marasa motsi kaga wannan kusantar jina ne kuma Allah ya jira ya karkace kusa da ita ba wai ka da jina ba karkace kusa da ita kallon da za a ji kallon ma ga mutane shi ma kusantar jina ne kallo a ga mutum kusantar jina ne kallo a waya kusantar jina ne to Allah ya ce kada kai wala takrabu jira kar ku kusanci jira innahu ka innahu kana fahijatan lalle ku tantar jira albagani wa sa'a sabila kuma mummunar hayya mummunar hanya ce yin zina ko kuma ku tantar da sai Allah yake na
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يخزي في القتل إنه كان Allah yake wala ta'tilu nafsan allati harrama Allah منصورا illa bil haqq kada ku kace randa Allah ya haramta illa bil haqqi in ba da cancanta ba wa man qutila mazluman duk wanda aka kace shi mazluman alhali wato alhali zalunta da aka yi Allah yake faqad ja'alna li waliyyi sultana hakika mun kan yawo waliyinsa ɗan uwansa kenan na jini sultana mun ba su iko mun ba su iko wajen su faɗi yadda suke so a rubu so suke a rama musu ko ku a biya jibiya ko abin da ya gaba da wannan bala yi su rinke kajin kada su wuce gona da ido wajen kisa innahu kana mansura lalle wanda aka yi wa kisa Allah ne ke nufi wannan akwai abubuwan da ya kamata mu faɗa a kai da sauran ayoyi ko shakka ba ba za ku iya kare kansu ba saboda lokaci na zo mu kare ta amma Allah ya kawo gashi ne zuwa za mu dawo kan ayar wala ta karbu jina saboda mun fara jin ayoyin a gurguje dan mu kare fito da wasu abubuwan musamman wannan ayar gani bayani dan gane sai na Usman da yadda aka kike da kuma me ake nufi wala yi shirkir katil ne mu ta gona da ni wajen kisa Allah ya kamata mu tsaya dan mu samu fa'ida abubuwan da muka faɗa abubuwan da muka faɗa daidai Allah wanda kake sarki da ba mu ladanka wannan muka sarki da Allah wanda kake sarki ya yi mana a gurguje a bar Allah ya kuma kira da ni cewa wasu na tambayar sa magana da muka yi na tabin da muka yi magana tabin da ya gabata muna yin tabin din daidai bayan hanya makabartar ganin alwata akwai islamiyya ma nan gurin nan bayan da ya yi saboda haka anan ne kuma za mu fara karatun waɗanda muka ci suka je gom kenan za su fara karatu da yara da kuma matasa za mu fara karatu farkon wata ne kama saboda haka a wanda yake da bukata nan zai je da yamma muna karatu da yamma karfe hudu zuwa shida a nan kana bukata wani bayani nan za ka je daga yara da yanzu shekara bakwai zuwa sama kamar yadda muka faɗa an miki da ta wanda yake bukatar karanta alkur'ani kawai sanin baki da iya zuwa alkur'ani ko wanda yake so ya hadda zai iya zuwa ya tambaye mu ya ji ya kare ne muna roƙon ubangiji wanda kusin sarki wato nuna mana hanya mai daidaiya Allah maka kusin sarki mara da lafiya Allah ya ba su lafiya ku da muke da lafiya Allah ka inganta lafiya muna roƙon ubangiji da sunayen ka kyawawa ka zama Allah ya zauna da ita lafiya اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على